من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديق وتن شعبان إجراء دبو إلى دريق da arba'in da shida ya yi daidai da ranar talatin da ɗai ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da biyar alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar niger wanda muna tafsiri a cikin suratul tur yau anan za mu tashi insha Allah jiya mun yi karatu a cikin suratul zariyat za mu tashi farkon suratul duhu Allah ya samu dace kafin nan za mu gabatar da gabatarwa akan wannan sura na farko bayani akan sunan wannan sura wannan sura ba ta da wani sura wani suna da ya wuce sunan suratul duhu sunanta guda ne suratul duhu hadisi daga Ubayd bin Mut'im Allah ƙara masa yadda ya ce, Sami ito Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, ƙara'a fil magribi bitor, na ji, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam, a sallan magriba ya karanta suratul tur. Da kuma hadithin Ummu Salma, Allah ƙara mata yadda take cewa, Shakautu ila Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, anni ashtaki na kai wa manzon Allah kuka cewa bana da lafiya fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ufi min wara'in nasi wa anti rakiba kije ki zagaye a bayan mutane gefen mutane ki samu wani abin hawa ki hau idan kin motsa jikinki shine take ba da labari kala ta ce faɗoftu ina nan ina zagaye wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil baiti manzo Allah yana gefen ɗaki yana karanta at-tur ana yana karanta suratul tur at-tur wa kitabin masdur wani hadithai guda biyu suna tabbatar da sahabbai da wannan suna suka san wannan sura ba ta da wani suna da wani zai kawo mata saɓani yadda sahabbai suka fahimci haka mukaddima na biyu bayani akan inda aka saukar da wannan sura imam al-qurtubi da fairuzul abari da sauran maluma na tafsiri sun hakaito ijma'i na malamai cewa wannan sura makkiya ce an saukar da ita ne a makka kafin manzo Allah ya hijira aka saukar da ita tana da ayoyi 49 kuma tana da kalmomi 312 tana da harufa 1500 1500 so goma me zai baka in ka hada su 1500 ko? dubu ɗaya da ɗari biyar so goma dubu goma sha biyar ko? to ladar da za ka samu kenan in ka karanta suratu ɗoro sannan kuma Allah ya lullun kama da abin da ya so a cikin fallatas amma dai a zahirin walhassanatu bi ashari amsaliha wanda ya zo da abu ɗai za a ba shi goma irin su to in ka karanta suratu ɗoro kana samun lada dubu goma sha biyar Allah ya albarkace mu da rayuwarmu ya ba mu ikon amfani da ita wajen karanta littafinsa mai tsarki muƙaddima na hudu wajhu shabah inda take da alaka da suratul zariyat kula da kyau iftitahu kullin minhuma bil qasami bi ba'd al makhluqat kowace daga cikin surorin da suratul zariyat da suratul tur kowace ta fara da rantsuwa ne Allah ya yi rantsuwa da wasu daga cikin abubuwan halitta can Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da iska ya yi rantsuwa da jiragen ruwa da abin da muka ambata nan ma Allah ya rantsuwa da dutse wanda ya yi magana da annabi Musa a wurinsa a faɗar wasu malamai da kuma littahinsa shi ne abin da yake a rubuce alkur'ani kenan kamar yadda wasu maluma suka faɗa sai ɓangare na biyu da suke da alaƙa da juna kowanne daga cikin surorin nan guda biyu abinda aka yi rantsuwa da shi guda ne da Allah ya ce wa zariya ta zarwa daga ƙarshe da Allah ya gama rantsuwa sai ce wa inna dina da sadiq to anan ma da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa eh can inna ma tu'aduna la sadiq ko inna ma tu'aduna la sadiq a cikin suratul zariyat وإن الدين لواقع abinda ake muku alkawari gaskiya ne kuma addini zai haru zai tabbata addini anan shine hisabi a cikin suratul at-tur sai Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi in an yi hisabi azaban Allah zai tabbata akan wanda suka kafirce masa ba wanda ya sai tun kuɗe musu azaba kaga an yi rantsuwa da abin da Allah yake so kuma amsa ta yi kama da juna da cikin zariyat da kuma ta cikin suratul tur a cikin kowace sura daga cikin wa'annan surori fihim alhadith an ahli jannati wan nar kowace an yi labarin yan aljanna da yan wuta a cikin suratul zariyat mun ji Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun wa'inda suka ji tsoron Allah suna cikin aljanna da kuma idanuwar ruwa ko ina suna gudana a cikin wannan suratul tur zamu ji Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im can wa ayun nan kuma wa na'im kaga cikin kowane sura akwai labari na ɗan aljanna game da ni'imar da za su samu kowace daga cikin surorin sun kare da alaka guda bayani akan makoma azzalumai suratul zariyat Allah yake cewa wa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun wa'inda suka yi shirka suka yi kafirci suka yi zalunci suna da kaso na azaba irin azabar da ta shafi kafiran da su wuce gabanin su su daina gaugawan neman azaba a gurin Allah a wannan sura sai Allah ce wa inna lillazina zalamu azaban duna zalik walakin aktharuhum la ya'lamun lalle wa'inda duk suka kafirce wa Allah kafin su mutu suna da azaba a duniya kafin aje lahira ma da yawa daga cikin mutane ba sani ka kibin Allah ka zauna lahiya ƙarya kake wallahi wallahi ƙarya ne sai Allah ya jarabce ka da nau'i nau'i na azaba mutane na ganin ka a zahiri kana morewa amma ka san kai ba morewa kake yi inda zaka gane wannan misali mutun yayi kwana cikin kwana ya mafarkin Allah ta tsula mai burala kai kuma kana ganin wani yana ne yana shin sai sai ka ja ya kara ya zabura lahiya sai ki ai kashi da ake washi baka ganewa haka Allah shi ke al'amarin shi ai shine misalin mutuwa da raye in kana raye mutun ya mutu kana nan cikin ɗaki guda kana akwai sanyi shi kuma yana ihu amma ba dama a ji ihu saboda shi musiba yake shi kaga alaƙa kenan kowace sura ƙarshensu ya yi kama da juna kamar yadda farkonsa ya yi kama da juna kai da sai a ce in aka ɗauki suratul ɗor aka saka cikin suratul zariyat kamar za su shiga cikin juna ne saboda sun yi kama da juna haka ƙur'ani yana da kama da juna kowane lokaci muqaddima na biyar shine bayani akan abin da sura take karantarwa sura tana karantar da abubuwa da dama daga cikin abubuwan da take karantarwa akwai rantsuwa da Allah madaukin sarki yayi wanda yake nuna kudura irin tasa zamu ji wannan zamu ji bayani akan mummunan makoma masu karyata Allah da manzonsa kuma zamu ji abinda Allah yayi ma masu jin tsoron sa tanaji na aljanna a cikin surar akwai raddi akan shubuhar da makaryata ma'ana masu karyata alkur'ani suke zuwa da shi da kuma Allah subhanahu wataala yana bada labari a cikin wannan surar cewa fa masu ƙaryata Allah suna cikin azaba matuƙar gustuba ba sannan a surar zamu je rarrashi da ake yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da ake baka labarin ai wane da yake yin kaza an yi mai kaza wane da yake yin kaza an yi mai kaza kai hankuri ai an yi wa wane kaza kafin kai kaga sai kaga ashe ba kai ne na farko ba Allah ya samu dace kaɗan dai daga cikin muqaddimat ɗin da muke so mu gabatar na wannan sura sai mu shiga tafsirin sura da sunan Allah mai rahama mai jin kai bismillahir rahmanir rahim wat-tur Allah ya ce ina rantsuwa da at-tur ai aqsama Allah bil jabal alladhi kallama alaihi Musa alaihi salam Allah ya yi rantsuwa da dutsen nan da yayi ma annabi Musa magana akan sa Allah ya samu dace shine dutsen toro wanda yake fil'adin mukaddasa Allah ce yana rantsuwa da wannan dutsen abinda zan mana ishara wannan surar tana ɗaya daga cikin surori goma sha biyar na alkur'ani wayanda Allah subhanahu wata'ala ya fara su da rantsuwa a ƙurani akwai sura goma sha biyar dukkansu Allah ya fara ne da rantsuwa banda su kuma babu wasu wannan tana ɗaya daga cikin wannan surori yana farawa daga suratu safat Allah ce wa safati safa haka ne Allah ya fara da rantsuwa cikin wannan sura daga ciki akwai suratu zariyat wa zariyati zarwa daga cikin surorin akwai suratu tsoro والطور وكتاب مسطور daga ciki akwai suratul najm wan najmi idha hawa daga ciki akwai suratul mursalat shi tace sura ta biyar wal mursalat urfa daga ciki akwai suratul naziat naziati barqa daga ciki akwai suratul buruj samai zatil buruj daga ciki sura ta takwas shine suratul tariq والسماء والطارق سورة تتلشن سورة الفجر والفجر وليال عشر daga ciki akwai suratul shams wash-shamsi wadhuhaha daga ciki akwai wal-layli idha yaghsha sura ta 12 shine wadhuha wal-layli idha saja sura ta 13 shine wat-tini waz-zaytun sai sura na 14 wal-'adiyati dhabha sura na goma sha biyar shine wal asr innal insana lafi khusr surori goma sha biyar a cikin alqur'ani Allah ya fara da rantsuwa shi yana rantsuwa da duk abin da ya gada mu amma kai dan adam baka rantsuwa in ta kama ha dan ba son aka kai komai ka rantse ba a in ta kama sai ka rantsuwa to ka rantse ne da Allah ba rantsuwa da wani Allah amma shi Allah yana da dama ya rantse da komai saboda shi yake da kamala tashi ta kansa saban na adam shi sai Allah ya ce wa kitabin masdur fi wa kitabin masdur ko Allah ya ce ina rantsuwa da littahin nan al-masdur wanda yake abin da yake rubutacce kenan wanda aka rubuta shi maluma suka ce kitabun masdur huwa al-qur'an Allah yana rantsuwa ne da Alƙur'ani, littafi ne wanda Allah ya rantse da shi ko ba nan ba, da Allah ya ce, Hamim wal kitabil mubin. Allah ya ce, na rantse da Alƙur'ani mabayani wanda yana ɗauke da bayani dalla-dalla, malamai suka ce nan an akka da rantsuwa ne, kitabin mastor shi ne Alƙur'ani, wannan shi ne arraji fi a ƙawalin mufassirin, shi ne magana mafi rinjaye a maganan malumin tafsiri. duk da akwai malaman da suke da fahimta sabanin wannan suna ganin attor kitabul mastur huwa lawhul mahfuz shine lauhin mahfuz kuma yadda wasu ke cewa a'a huwa taurat inda ana magana ne da inda an karantse da annabi Musa da kuma inda aka bashi littafin nan na menene na at-taura kenan in an dauki rantsuwar akan shi kitabun masur shine at-taura ana alakanta shi da wurin da aka bakko annabi Musa at-taura kina an rantse da wurin kuma littafin da aka bakko mu annabi Musa an rantse da shi in kuma an ka dauke shi a kitabun masur shine alqur'ani saboda shine littafin da Allah ya rantse da shi a cikin alqur'ani Allah ya ce hamim wal kitabil mubin wal ilmu inda Allah amma na ambata muna arraji an kace arraji magana mafi rinjayi a gurin maluman tafsiri shine kitabun mastur shine alqur'ani mai girma kina Allah yana rantsuwa da at-tur gurin da yayi magana da annabi Musa da kuma yana rantsuwa da alqur'ani littafi wanda yake a rubuce an sattara shi kamar yadda Allah ya so haka fi raqim manshur haka ne ko ma'ana an rubuta alkur'ani mai girma a cikin abin rubutu an kace raƙin manshur ko ma yuktabu alaihi umuman duk abin da dai za a yi rubutu a kan shi fata ne takarda ne zani ne duk yana iya ɗauka wannan ma'ana inda kowannensu ya faru an rubuta alkur'ani saman dutse mai faɗi an rubuta shi saman fata mai faɗi an rubuta shi saman takarda an rubuta shi saman leda an rubuta shi cikin salula duka ko ba haka bane kenan abin da rubutu wanda yake buɗaɗɗe yana ɗauka fi raɗin manshu a cikin abin rubutu wanda yake a buɗe abin da yake ba a dunkula ba manshur bi ma'ana mabsut abin da yake a shimfiɗe ƙabilan li akhdhil alkitaba kenan wal baitul ma'mur Allah ya ce kuma ina rantsuwa da baitul ma'mur baitul ma'mur maluma sun yi sabani wajen menene baitul ma'mur ko suka ce shine Ka'aba li kathrati amariha saboda me yawan masu rayata kullum mutane suna zuwa wannan guri duk wanda ya san wannan wurin ya san haka yake ɗakin ka'aba iko sai Allah radda kake ganin ka gaji ka dawo garinku sannan kana hitowa za ka ga wasu na ta murna za su shiga in ko zuwa nawa ka yi radda za ka hitarar nan wasu ke murna su sun samu sun shigo in ka je ka yi ɗawafi ka yi ɗawafi ka gaji sadda za ka yi ta wasu na shiga su kuma suna murna za su fara in ka tahi da sahe kafin ka kai sai ka ga wasu su sun dawo can suka kwana in ka kwana ka gaji wasu su kuma sun tahi da sahe ko da yaushe ne wannan abu ne wanda duk wanda suka je wurin nan sun san haka abin yake kuma kaka ɗauka a yanzu ne tun a dama kowane lokaci haka yake isa malamai suka ce Allah yana rantsuwa da menene da baitul ma'amur shine ɗakin kaba wasu suka ce a'a baitul ma'amur ko wani ɗaki a sama wani gida a sama isama isabi'a a sama ta bakwai can ne baitul ma'amur yake saboda mi tabbata fi hadisi malikin malik bin sa'sa'a ya tabbata a cikin hadisin malik bin sa'sa'a Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari lokacin da Isra'i da Mi'raji yace thumma rufi'a lil bayt thumma rufi'a lil bayt al ma'mur fi as-sama'i as-sabi'a aka dago mini aka nuna mini baitul ma'mur a cikin sama ta bakwai فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة yace sai ga wannan guri kowace rana mala'ika dubu saba'in ke shiga ciki su yi sallah su yi ibada su hita wasu su shigo in sun hita ba su dawa sai ranar tashi alkiyama na yau yanzu suna cin da sun hita na gobe wasu za su tun da Allah duniya haka ne har duniya ta tashi mala'ika dubu saba'in za su zo su yi ibada su ta in an ka yau shekara guda dai kullum mala'ika dubu saba'in sun alabaga mana soixante-dix mille haka ne ko? soixante-dix mille fois trois cent soixante c'est ça ko? trois cent soixante-cinq ko? combien? vingt-cinq millions to kaga in kai fois fois fois cent na isa miliyar nawa kun da gani ko to yanzu in kun kai lissaha to kenan yan ka ce an shekara eh an shekara dubu ɗaya kawai shekara dubu ɗaya to kenan mala'ikun da sun kai bauta kaɗai sun linka sun eh eh to nace yanda a ɗauke shi shekara dubu a shekara dubu in ba sa a mala'ikun da suke ibada nan su yi yawan mutanen duniya ka gani sai kai ka zo wai kai kana bauta ma Allah kana gandaga bai aiki Allah ma an kai sai kana ganin kayi kokari to wa kai ma ga wasu can sun hinka sun ji sun tsaye kai ka san wanda ya je sama bakwai ya shiga sahu ya yi sallah ya hika da tsawon wallahi wanda dai an ne yana sallah wallahi da tsoko ba guda ba da ga bawan Allah ka ji ko ka bi Allah ka huta kawai ka da iya kai ibada in ka kira wala baka yi ma kowa ba kanka kai ma in ka yi abin kwarai kaka ji wai kaya taimaka ma wani ne ba wala kanka ne kai ma saboda mai Allah yana da bayi masu abin hadisi na Isra'i da Irajin da manzo Allah yace da yadda ya sama yace wai bai ga wurin da zai iya daukar yatsa hudu ba da fadin sama face akwai wani mala'ika nan yana bautawa Allah su wa'incan kawai aikin su da sun yi ibada rana guda sun kare to malamai suka ce shine kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a mirajin da yake cewa ra'aytu ibrahim mustanidan zahrahu ila albayt al-ma'mur yace da ni je sama sai ni tarar da annabi ibrahim ya jinginu da baitul ma'mur su sun gama ta su ibada da ka wuce ka gama ta ka ibada su dai da yi dai su ta yi wannan yana nuna muna falala annabi ibrahim yau ko a makka ko a madina an ka ce ka mutu an turwade ka makabartar sahabbai falala ne bale a ce sama ta bakwai da an ka je sai an ka iske ka zamne to wani ilmi inda Allah ko ba haka ba ne ko ne an ka ɗauka yana da wajihi na shi wal baitul ma'amur Allah ya ce yana rantsuwa da baitul ma'amur in an ɗauka kaba tana iya zama inda ɗakin yana seti da ita ne in an ma ɗauka baitul ma'amur can sama yake duk da yana komawa ne zuwa ga ishara da girman Allah subhanahu wataala yana iya dantsiya da abin da ya ga dama kuma yana nuna mana wuraren biyu duka suna da falala wasaqfil marfu' Allah ya ce ina rantsuwa da sama madaukaki as-saqaf shine rufi da rufi wanda yake madaukaki sama sama kaga ruhi ne da Allah ya bayyana ta kuskusa ba inda da aka tashi sama bakin irin kamar nan da yana sama gare mu ko sai a bar sama tsawonta bakin haka ai za mu takura amma na ce sai ya ɗaga ruhin sama duk yadda za ka ta yi ba ka ce a kakure sama don mu aka yi haka Allah ce yana rantsuwa da wannan abun da ya yi Allah subhanahu wata'ala yake cewa waje annas sama'a saqafan mahfuza mun sanya sama ta zama rufi wanda yake tsarare Allah subhanahu wata'ala ya bashi tsare kamar yadda Allah ya ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha kun ga saman nan Allah ya ce shine yayi ta sama sama kuma bai sa ginshiki ba da kuke gani da kuke gani duk da yake a tafsirin ayan nan mun yi bayanai mu tayi kuma ya ji bayanan da muka amma abin da muke son mu ishara Allah yana rantsuwa da sama saboda me yayi abin a zo a gani a sama duk wanda ya kalla ya san Allah ya kai wannan wal bahri al masjur Allah yake cewa ina rantsuwa da teku almasjur shine mamlo wanda yake cike da ruwa haka wasu malama suka fassara shi aqsama Allah bil bahril mamlu ilma Allah yana rantsuwa da teku wanda yake cike da ruwa Allah mai jagora wasu malama suka ce bahril masjur akwai wani teku ƙasan al'arshin Ubangiji. Da mazala ba mu labari wa kana arshu alalma. Al'arshin Ubangiji tana sama ruwa ne, can sama ta bakwai, al'arshi tana can sama. Kun fahimta wasa, da Allah ya tashi shimfiɗa ta sai da aka zuba ruwa duka, sai aka ɗora ta sama ruwa. Sannan Allah ya zama saman al'arshi. shi yasa su malamai suna ce ana nuhin wannan ruwan da Allah ya dora al'arshi a saman su ne bahar masjo wasu ka ce a'a huwa bahar maksus min bihari duniya wani dai teku ne daga cikin tekunan duniya shi yasa Allah bin ashur babban malami yake ba da labari yake cewa annal bahar masjur abinda ake ni da bahar masjid shine bahar al-ahmar shine red sea kun gane red sea kogin da an ka halakar da fir'auna da mutanansa tekun da an ka halakar da fir'auna da mutanansa bin ashur yace shine Allah yake rantsuwa da shi saboda ya sanya wa musulmi farin ciki kuma ya zama sanadiyar shigan kafirai azaban Allah subhanahu wataala wal ilmu inda Allah ko ba haka bane shi yasa Sheikh Uthamin Allah ƙara masa salama da yazo tafsirin wannan aya yace wal bahr al masjum annahu huwa al bahr al mahbus li alla yafid ala ala dunya Allah ya tsare wani teku ne wanda inda za a sake shi zai game duniya gaba daya wani teku ne wanda yana da ruwa inda za a ɗan ɗaga ƙafar shi kaɗan zai malalo duka ya mamaye ruwa Allah sai ya tsare shi da ikon shi ce tsaya nan da shi ne Allah ya kiran tsuwa da wannan kun gane ishara a takaice dai in Allah baka dama ka je teku ka ga iko na Allah a yankin teku akwai wata gaba ta teku da za ka ga rabenta da gidajen mutane ɗan tudun ƙasa bai wuce haka tekun za ta taho ta ɗauko ruwa ta watso su amma da an kawo nan kuma sai ta shaye ta koma ga mutane nan na kwan ana cikin gidajensu ba ta taba su Allah ya hana ta taba su in ta taho sama ta yi girman masallacin nan so nawa sama ta taitata in ta sauka da ta zo bakin gaba kuma sai ta shaye ruwan ta wallahi akwai ikon Allah na duk wannan Allah yana nuna wanda ya samu dama ya ranka zuwa bakin teku ya gani ya ga ya ƙara imani ko ba haka bane Allah ya samu dace Allah madaukin sarki ya ce inna azaba rabbika lawaqi yanzu da aka zo fa yanzu da an jawo hankalin ku shi Allah shi yayi kaza ka yadda eh shi yake kaza yayi kaza eh ka yadda eh inda ka yadda Allah na da kudura akan wa'annan abubuwa to ka yadda cewa inna azaba rabbika lawaqi' lalle azaban ubangijinka ga kafirai zai auku ko shakka ba duka wanda ya mutu yana kafiri sai azaban Allah ta shahe shi in mun bar shi a lahira inda a lahira babu shakku duk wanda ya mutu kafiri zai shiga azaban Allah dan mutane sannan yana iya ɗaukar ma'anar su dai kahirai azaban Allah yana samansu tun ma kafin su mutu wanda ya kirin Allah sai Allah ya zarbe shi daga tashi musiba man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan don kan duk wanda ya ƙibin abinda na ce ai sai na samu kunci a rayuwa ma lahu min dafi baya da wani abu da zai tunkuɗe shi daga gare su yawma tamuru as-sama'u mawra ranan da sama za ta girgiza wani irin girgizawa ranan da sama za ta girgiza girgizawa al-mawru duk abin da yake da alaka da motsi mai karhi yana iya daukan ma'anar wannan kenan yana iya ma'ana yawma tamuru sama ay tattaribu sama ko kuma yawma tataharraku sama ko kuma yawma takhtalifu sama duk abin da yake da alaka da wannan yana shiga yawma tamuru sama maura ranar da sama za ta girgiza wani irin girgizawanta inda nan ya zo menene maf'ulul mutlaq mawran za ka yi irabi wanda ya gane wannan a ƙa'ida na larabci yana iya sanin hukuncin shi wajen yin da irabi wa tasirul jibalu ya isa sai ala ce sayran ji abi huna da ta'kidil bayan shi maf'ulul mutlaq daga cikin amfanin yin istimalin shi a jumla don a ɗebe ma in akwai ma wani shakku to an ɗebe shi an akka da magana an fahimci hausa kenan otasirul jibalu sairan duwatsu su kuma za a tafiyar da su tafiyarwa tafiyar da su wuraren da ya dace da su yasa Allah ya ce wasu yiratul jibal fa kanat sarama za a sheke duwatsu a wannan rana sai su zamo wura abin tafiyarwa shi yasa kafirai da suke tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam game da duwatsu yaya za a yi da su a lahira wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi asfa suna tambaye ka game da menene duwatsu lahira ya za mu saka ce Allah zai nikar da su nikar kuwa su bi iska su sa ƙasa ta tafi daidai la tara fiha iwajan wala amta ba ka ganin tudu ko kwari a cikin ƙasa duk za a nikar da suke yama kenan wata kunul jiwalu kal'ihin dutse zai zamo kamar auduga a ƙara aiki shi sa wata ayi Allah ya ce wa busatil jiwalu bassan ko za a nikar da su nikarwa shi yasa malaman suka ce ya bussu ismi abin shine albasisa a gane albasisa laraba suna da albasisatu suna da albasbusatu albasisa shine abin da yake nikakke saboda ya nuku in ka kama ma baya tsayawa ga hannunka ya nuku sosai albasbusa ita ce take da ƙarfi tana riƙewa dan tana ganiya amma wannan ne muke son fitar da shi ranar alƙiyama da duwatsu za a tafiyar da su fawailun ban azaba ya tabbata yau mai idin lilmukaddibin ya tabbata ga masu ƙaryata ayoyin ubangiji malamai suna tafsirin cewa fawailun yau mai idin lilmukaddibin wailun wani irin kore ne a cikin gidan wata ko ba haka bane almuhim yana ɗaukar dai ma'anar azaba ta tabbata daga kafirai yana da dogon bayani idan muka zo tafsiri wanda za mu yi taudihin ma'anar wannan kalma za mu zo mu shi da dogon bayani saboda mu amfanar da junan Allah samu dace alladhina hum fi khawdin yal'abun wa inda suke a cikin barna yal'abuna suna wasa fil khawd ay fil batil suna kutsawa a cikin barna suna abin da suke yi ma'ana suna yin suka game da tashi alkiyama suna ganin Allah ba zai tashe su ba ba zai musu hukunci ba يوم يدعون إلى نار جهنم دعا رانا ننفزاء تنقدا زوا شغا وتن جهنم تنقداوا يدعون شيسا أتكين سورة المعون دي دي ونن قبر مكرنتا دا داما يا كما تسكلا كسلا لا تمغنى الله رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي sai ne ce ya da'ul yatim ba ya da'ul ah ya da'ul yatim ya da'ul yatim tun kudewa da ƙarfi ya da'u yana kira ya da'u yana tun kudawa wannan yana da hatsari sosai kiyaye kenan yau mai yi ranar da za a rinka tun kuɗa su ila nare jahannam don su shiga wutar jahannama da an tun kuɗawa da ƙarhi don mala'ikun suna da ƙarhi abinda zai ɗan kama ɗan misali kaɗan tarakta eh eh kuskure ne babba da kayan nan ka fassara ma'ana daban ka hita wannan sura dai ba a san inda ka samu larabcin ka ba amma ba cikin qur'ani yake ba eh akwai gyara Allah ka gyara mana wani ma ce ka wani ce ka da kamatu salati da kamatu salati bai larabci bane in ka ce ka da kamatu salati to na fa'ili yake qad harfu tahqiq ne abu fi'li madi ne atta alamatu ta'nis ko ba haka bane as-salatu hiya al-fa'il to yanzu kace qad qamati salati me ji larabci da haka ne kace da Hausa dai kake kawa ba da larabci ba Allah ya bari jagora to shikenan kenan yawma yud'auna ila nar jahannam da an ga misali nake son kawo mana taraktar tarakto ko wanda ake aiki hanya da shi kaga abin da yake turawa ko ba ka wani wai an taso shi da ƙarfi sai ka yi tsaye ka ce tsaye sai za ka yi kai ba ka son ya ci gaba da turawa kana gehen ramewa ga ka tsaye ya taho sai ka ce tura shi za ka yi ba ka yadda shi kaɗa ka cikin ramewa lalle yana turuwa amma kai da shiwa zai galawa eh kun gane hausa na talam ce ta yo baya da baya shi mai tuka talam bai san da kai ba yayo baya da baya wai sai kasa hannu kana tsanshe ta tana ta yawa to kaga mala'ika kuma yayi dan nan karo karhi wallahi tallahi mala'ikun da za a sa su tun kuɗa kahirai sun dan dan karo karfi kinan babu wani taurin ke da za ka yi ka ce kakiya yaro na za a ba shi kashi sai a ce kamo shi wai ka rike shi wai kuma yana ta wai ko shi yana zai yi kana hau dauke da shi a ko kun gane misalin ko yana yi wa wannan ture-ture na shi bai da wani amfani da ka in mutum bai bi Allah ba za a shigar da shi wuta bai da wani dabara ko wani ƙarfi da zai sa kawai sai dai ya miƙa wuya Allah ka sa mutu muna masu imani hadihin naru sai a ce da su wannan fawuta lati kuntum biha tukadhibun ita ce wadda kuke karyatawa kayare za su ga musu wannan to ga watan nan da kun ce karya ne yau ga ku ga ita afa sihirun hadha shin wannan sihiri ne am antum la tubsirun ko da ba ku gane kun ce manzo Allah dan sihiri ne to yau ga sihirin nan wannan shi ma sihiri ne islauha ku kono da wutar fasbiru aw la tasbiru ku yi haƙuri ko ka ku yi haƙuri dai za a ƙona ku da ita sawamun alaikum daidai ne a gare ku duk abin da kuke so ku zaɓa in kana so kai kuka in kana so kai shiru duk ɗai ne wurin zaman kenan amma dai ku sani inda ma tuji zauna ma kuntum ta'malu ana dai saka muku ne da aikin da kuka yi ba zalunta ku an kai ba ka ku ɗauka an zalunce ku ne a aikin ku ne kun yi kuma wanda wasu bai Allah ba ko amma wanda suka ji tsoron Allah sai Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im lalle wa'inda suka ji tsoron Allah suna cikin aljanna da kuma ni'imomi na aljanna suna cikin ni'imar Allah ana suna cikin ni'ima mai girma wadda ba ta yankewa fakihina suna masu jin daɗi suna masu more rayuwa bima atahum rabbuhum game da abun da Ubangijinsu ya ba su na ababen more rayuwa, wa waƙahun rabbuhum azabar jahim, kuma Ubangijinsu ya kare su daga azaban wuta. Allah ka kare mu. Kaga rama ce ta Allah, wanda za ka ga yana da ganewa, yana da ilimi, amma ya zama ya kasa ya imani, ya kasa ya bi Allah, Allah bai so shi da rama ba. Amma kaga kai sai Allah ya kare, na kan mu yi ta gode wa Allah, Allah ya kare mu ya sa mu zama waɗanda za su shiga aljannarsa. Allah ya ce a ce da su kulu washrabu hani'an ku ci ku sha a wadace cikin yalwa cikin daɗin rai bai ma kuntum ta'amalun su ga muku abin da kusanci kuna aikatawa daga an zo wajen wani mun san ka goni gare ka to gashi nan ita ce ita ce an fahimta wasa ya ce ko abincin aljanna yadda yake bai karewa kaci kaci kaci kaci kaci wa sai gari wa sai ga ashe kawo ba ka fara ci ba a ba abinci aljanna bai karewa kaka dauka an ka fara ci ka ce bari in raga dan gobe a'a ci gobe ma akwai wani eh a'a bai sakka sai da ka bari barin ma jin daɗi na cin ma jin daɗi ne in ba aljanna ba me ya kai za mu ji a gaba kowane ɗan aljanna yana da yaron aiki dubu ɗaya kowane yaron aiki irin hidimar da yake yi ba irin taune yake yi ba kuma akwai lokacin da yaran nan kowa zai zo da tire yana ɗauke da nau'i nau'i na abinci a kowane tire akwai nau'i nau'i na abinci sama da kala saba'in kuma in aka zo kowa zai kawo nashi tire ka canye gaba ɗaya sai ka ji na ƙarshen ma ya hana harko daɗi don abincin bai ginshe ka ba gane misali ko wannan ya zo ya kawo mina naman ka a baka san shi ba babu shi duniya kaci kaci kaci kaci to wanga wace ma ce shi wanga wace sai ka gama canya tak sai shi wuce sai wanga ya zo shi ma abincin shi ba irin wangana ba su dubu din nan sai sun yi layi sai ka canya na kowa bai ishe ka ba kuma ba a ba haya ba a fitsari ba a gajiya sai ka kare ka ce kai kai ni dai giwa hamsin nika so yau in ci sai a ce ga su in dai ku za ku yi wasa da abinci a aljanna to banda ne Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ya ce kulu washrabu hani'an ku ci ku yan aljanna washrabu ku sha hani'a a cikin yalwar rai ma'ana mimma mimma ishtahatu anfusukum abinda dole ku yake so ku ci akwai shi me yasa kuka samu wannan bima kuntum ta'malun sakamakon abinda ku kasance kuna aikatawa na alheri a duniya muttaki'ina ala sururin masfufa suna kishingide akan gadaje waɗanda an yi musu layi layi a gidan aljanna zawwajnahum bihurin 'ain mun yi musu mun ɗaura musu aure da mataye masu baƙaƙen ido hurun in shine wasi'atul uyun mata masu manyan idanuwa baka shar Allah ce mun ɗaura musu aure kai ka san ko yanzu auren gata akwai daɗi ko duniya bale lahira baban kai ce na baka sati ɗaya ka zaba in ka zaba a kama ma gida sai ma mota a baka kilan gida a nemo yarinya a baka ka samu maka gata to sai Allah ya ce mu muka aure mu Allah ne zai aura ma mace ka san ko ba wanda yake Allah zabi dan shi ya sanin duk gani idan ka ya ga da wanda ta tashi da kai kuma yana daga cikin ɗabi'ar maza mace mai idanuwa baka manya ta yi ɗauka hankali irin ta ce wadda ana waya kana ina kana hitowa ga ka hammarce shi baka sani ba amma ka hara mace kamar duna ta sai ta tanka ga irin ta sai dai duniya lahira babu wannan babu wannan Allah ka kai mu lahira da shine Allah ya ce suna kishin gida akan garaje a jere kuma na sha gaya mana aljanna ta ɗaya ta kai kwana hira ka yi haka kai shekara saba'in baka juya ba na hira to ba a sallah ba zai kace za ka je sallah ba a ba haya ba a fitsari rayuwa dai kawai Allah ya mu ga wani ƙarin ni'ima Allah ce wallazi na amanu wanda suka yi imani a nan duniya wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin ayayansu zuriyarsu suka bi su suka yi imani a tare da su alhaqna bihim dhurriyyatahum a ranar lara sai mu hada su da zuriyarsu kuma alatnahum min amalihim min shay ba za mu rage wani abu daga cikin aikin da suka yi ba su iyayen Allah kai wani jama'a kana da da ba ka son karbu da shi kun sha sai ya rasu an zo lahira ka shiga aljanna ladar ɗanka ba ta kai taka ba kenan bai yiwa ku zauna a gidan aljanna Allah ce to yaya me kake so sai ka ce Allah ɗana sai Allah ce ɗan naka ya ci alfarmarka a ɗago shi a kawo shi ku zauna ta da cikin gidan aljanna ga ka gashi matarka nan duniya kun sha kuna son juna ba ka son kuro kun mutu an ta yi aljanna an yi hisabi ka yi talada kana can sama tana ƙasa sai ce ta ci alfarmarka ta kwaso ina da ina da ta koma can gidanka ta tare jama'a akwai alfarmar da ta shi wannan kuma sai ce wama alatnahum min amalihim min shay ku da kuke da babban lada ba rage muku na za'i ba sai da su a ƙara bolim ɗin tasu su samu su kai gare ku ba a rage muku ba a cewa to babu da yanzu kaiwa ne ba za a ɗebi ladaka a cika mata sai a ɗan daidaita maimakon a sa a ba ku ɗaki na hawa biyar to ku dawo hawa biyu ko uku a'a can za ta wuce daidai duk wanda ta tsallake su saboda kai ta ci alfarmarsu kullum ri'in bima kasaba rahin kowane mutum dai jingina ne game da abun da ya aikata ma'ana kullum insanin mahbusun bima kasaba kowane mutum yana tsare ne game da abun da yana aiki Allah ya samu dace ma'ana aikin ka zai zai tsare ka in kaga ka mummuna aiki to shi ne zai tsare ka ai ma hisabi da shi in ka aiki an kwarai kuma dai da shi ne tsare mu wa amdadnahum bi fakihatin su ɗan aljanna dai bayan mun yi musu wannan newa duka muka ƙara musu muka yalwanta musu bi fakihatin da kayan marmari mabambanta wa lahmin da kuma nama mabambanta mimma yashtahuna na daga irin abin da suke sha'awa kayan marmari wanda baka taba tunani ba sai ga aljanna an kawo masu haka ma nama jama'a nama yana yi ne babu yaren da nama bai ci kaf ko a duniya an gane hausa na ba wani mai yare da za ka ce mai mina na cewa bai san nama ba babu shi kisa ko a lahira ko a aljanna Allah ya ce nama iri-iri akwai an yi mai yan aljanna tanajin shi akwai naman kaza akwai naman kaza akwai naman kaza shi ya dan adam ai shi ya sa abin da ɗan adam yake sha'awa haka kayan marmari iri-iri ita na za'una fiha kasan suna sha a cikin gidan aljanna ita na zauna ai ya ta'atauna suna kwankwana suna sha a cikin gidan aljanna me suke sha kasan kwanoni na giya suna shan giya a cikin aljanna lalakun fiha babu barna a cikin giyar mana in ka sha giyar ba za ka yi yasassan magana ba ba ka maye wala ta'fim sa'annan kuma ba za ka yi maye ba can lalagon babu barna mana ba ka magana da ba ta dattawa ba kusan giyar duniya in ka sha giya sai mutum na magana ma bai sa abin da yake cewa ba ya ta hayacin shi banda giyar aljanna in ka sha kana cikin hayacinka kuma giyar duniya tana jayo ma ka aikata abun da yake ba daidai ba to banda giyar aljanna ita a'a shi sa duk wanda ya sha giyar duniya to ba zai sha giyar aljanna ba Allah ka samu zama mashayan giya a aljanna ko ba gaba ne eh na a banda ko ya tuba yana tambaya ya ce wai ko mutum ya tuba wanda ya sha giyar duniya ba zai sha ta ajiyar ba ya ce ko mutum ya tuba a tuba yana rusa komi duk laihin da ka yi ana fara shi ne daga ƙarshenka idan ka yi ƙarshe a kan laihin da shi za a mai zabi in kafin ƙarshen ka tuba wancan shi an ruhi Allah ya yahi da ka duk abin da ka kai ka tuba Allah yana yahi wa Allah ka yahi mana aljanna babu kwana wannan nasir babu kwana a aljanna an wani lissafa mun ce akwai abubuwan da babu su a aljanna kaga dai babu tsuha ba rashin lafiya babu kwana babu gajiya babu gashin gemu mace ba ta aihuwa ba ta jini al'ada duk babu wannan a cikin aljanna dun na kasu ne nan sai kaga mutum ya ce na yi kwana na more ko ba haka bane cikin boni na amma aljanna babu gajiya ba zai kai kwana a babu da ka mutu da an yi tashin nan a shi kenan an yanke jijiyar kwana la kama aljanna wa ya tufa alaihim ghilmanun lahum yaran aikin suna zagaye gare su su ya aljanna ka annahum lu'lu'un makinun ka ce dai su yaran nan nasu tsararren lu'lu'u ne tsararren daminti ne kamar yanzu daminti a kai shi a injin ya tace shi a sa shi cikin kwalba kana kallon shi ba abin da ya taba shi ya kyawun shi yake haka yaran da ke yi ma 'yan aljanna hidima haka suke shi ne wani ya tambaya ya ce to yanzu yaran suna da kyawo kamar haka to yaya mai gidan yake an gane misali idan yaro idan yaro yana da yaron gidanka yana da darajar da yana da kyawo kamar tataccen daminti to kai da aka kai su don su yi ma hidima hawa kowane ɗan aljanna yana da masu yi hidima guda dubu yara duk abin da yake so suna yi mishi ta shi ne sai aika misilta ka je ka misilta kyawun yaron da ke yi ma ɗan aljanna hidima yana da kyau kamar tataccen daminti to amma in an ka kawo shi kusan wanda yake ma hidima kamar ka ajiye tauraruwa ne a kusan farin wata an gane misali na? tauraruwa da yammun san tana da haske sai ka kawo ta dab da dab da wurin wata ka jingina hasken wata gani hasken wata ko? to wa'in nan yaran da ke yi ma ya aljanna hidima duk da kyawun da gare su in sun zo kusan mai gida wanda suka yi ma hidima shi ɗaya kake hange su duk hasken shi ya dushi hasken su kananan duniya ka ganka kawai biri ko sauka ba yi ba don kana da kuɗi ba da ka ji a danda sai iphone a bitar ɗinka a canza ka tas ka canza kasa wani zai yadda yi mudubi nan duniya ya kalle kanshi sai ya fara anya shi na amma aljanna sai Allah ya canza ka jama'a Allah yana son mu fa shi yasa kowane halitta duk irin halittar da Allah ma Allah ya jarabe ka ne ya gani ka za ka yi imani ko ba za ka yi imani ai wani kyakkyawa ai wani dan gajere wani ka ganshi ko dan musuru ka shi nan amma a aljanna duka duk jarabawa ce ba in ka ganka dogo kyakkyawa kana burge mutane jarabawa ce aljanna babu wannan sai a tashe ka duk yadda ake so a cika ka sai Allah ya cika ka wa aqbala ba'dhum ala bari yatsalun sai su huskanto sa junan su suna tambayar juna game da halin su a duniya kalu sai su ce inna kunna min qablu fi ahlina mushfiqin mu dai fada mun kasance kafin mu zo aljanna muna cikin iyalin muna jin tsoro muna tsoron in mun mutu ina za a kai mu yanzu duk ga muna tsuru-tsuru muna ta to Allah sa dai mu samu amma babu wanda sai inda zai sai ko ba haka bane to haka muke a duniya sai in Allah ya sa an game a can ce ka ga mallam Isma'il wallahi lokacin da ake tafsirin na hankali da ya tashi ni dai ina hausa aljanna na amma ba sani ba ina samu ko ban samu ba famallallahu alaina Allah ya yi muna baiwa wa waqana azabas samum ya kare mu daga azaba mai zafi samu ai harara azaba mai tsananin zafi sai Allah ya kare mu inna kunna min qablu nad'u ai mun kasance muna roƙonsa tun kafin yau innahu huwal barrur rahim shi Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai baiwa ne kuma mai jin kai game da bayansa ma'ana Allah ya kasance mai tausayi kuma mai jin kai game da bayansa yanzu ai kullum muna ta addu'a cewa man sa'ala Allah aljannata thalatha marrat qalat aljannatu Allahumma ja'alhu min ahli aljanna duk wanda ya roki Allah aljanna har so uku aljanna da kansa za ta ce ya Allah ka sawa ne ya zama na aljanna haka ma wata ta ce duk wanda ya nemi tsarin Allah game da shiga wata sai ta ce ya Allah ka karawa ne daga shiga wata aso uku Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka kare mu daga shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta Allah madaukin sarki sai yake cewa fadhakkir ka tunatar da mutane fama anta bi ni'mati rabbika bikahin kai dai game da wannan ni'ima da Allah ya maka ta aiko ka dai a matsayin annabi manzo kai ba boka bane wala majnun kuma kai ba mahaukaci bane ina ba zai ka har yana ce ai wannan masihirici ne wannan makaryaci ne wannan mahaukaci ne Allah ce ci gaba da wa'azi mu mun san kai ba boka bane kuma mun san kai ba mahaukaci ba ne da ka yi Allah ya ce ga yadda kake ka yadda ka da wani ce ba haka wani a ta fitun shi mana magana Allah ya ta ce magana am ya ƙolo na sha'ir Allah yake cewa suna cewa da manzo mawaƙi ne da tarabbas bihi raibal manun muna yi masa dakon juyawar zamani ma'ana muna yi masa fatan ya mutu shitai su kullum suna ganin manzo Allah zai riga su mutuwa kun fahimci Hausa shi sa Allah yake cewa suna cewa mai kuluna sha'ir suna cewa da manzo Allah ai mawaki ne na tarabbas bihi raibal manun ai nan taziru bihi an tahtafahu mautu muna jiran mutuwa ta kashe shi fanastariha minhu huta daga gare shi shi maƙinka kullun sauraron shi dai a ce an tashi ba da kai ba shi sa da ce kulka ce da su tarabbasu to ku jira ku jira ku ga mutuwa ta fa inna ma'akum minal mutarabbisin kuma muna nan muna da ku mu ga abin da zai same ku Allah ya samu dace an kawo ƙarshen shahin nan za mu tsaya abinda muka daidai Allah ya ba mu lada Allah ya sama da yanka da katar da wannan muna da ɗan bayani kaɗan sai mu ga